أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدرهم دار العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أبو دياغ الله ديكا وموانا رانر الحمد لله دام تقبا دكرات رسالة كإمام الشافعي إذا أتاشى أكن في الزكاة وأكو بياني أكن زكاة بياني akan zakka qala Allah ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yace ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa aqimus salata wa atu zakka wajibi akan ku ku musulmi ku tsai da sallah ku zo da ita a wakacinta tare da cika sharuɗanta da duk abin da ake bukata a ita haka nan kuma ku ba da zakka duk wani a cikin ku ku musulmi da Allah ya hore masa abin da zai zakka a ciki ya zame masa wajibi ya fidda zakka wa qala a wani wajen kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wal muqimina salata wal mutuna zaka haka nan wanda suke tsaye da sallah ubangiji yana yaban masu tsaye da sallah haka nan masu ba da zakka wa qala ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa a wata aya fa walil musallin allazina min salatin sawun allazina mura'una wa yamna'una al ma'un kai ta masu sallar da suke rafkana daga sallar su za su ce suna sallah amma kuma suna rafkana daga sallar sai su bari wakaci ya fita ko abin da ya kama da haka wanda suna yin ibada don mutane su gani su ce suna ibada ba don Allah ba shine suna riya kuma ba sa taimakawa suna hana taimakawa ma'un faƙala ba arru ahlil ilmi wasu daga malamai suka ce ma'anar ma'unu hiya zakatul mafruratu zakka wadda take ta farilla shi ake kira ma'ul a inji wasu malaman wanda an ruwaito haka daga sayyidina ali an ruwaito daga ibnu amr an ruwaito daga hasan basri an ruwaito daga ikrima da qatada da an ruwaito daga wayannan wannan sahaban da wannan tabi'an a game da fassarar ma'ul wanda dai ma'ul din nan akwai a fassarori daban-daban a game da shi me ake nufi قال الله تعالى وبنجي كما تبارك وتعالى يتي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلوات إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ككرب زكاة دوكيوي مسلمي sahabbanka wanda zaka tsarkake su zaka tsaftace su da karɓar zakka dukiyar da ba a bada zakka ba tana cikin dauɗa haka mai ita yana cikin dauɗa wasu kai musu addu'a sanda suka kawo zakkar kai musu addu'a Allah ya ƙara musu dukiya domin addu'a da kake musu tana sa su samu nutsuwa ubangiji mai ji ne masani ne da duk abin da ake aikatawa yana jin duk abin da aka faɗa kuma yana sane da duk abin da aka aikata fakana maharajal ayati amman qalal amwali sai yadda wannan aya ta fito ya zamo ta gama duk dukiya tun da cewa aka min amwali jam'i in aka rafa yana ɗaukan umumi yanda zai zo nan gaba gare mu a cikin kaukabu sali wal jam'u za'ira fatin aw alwala ahada lahu wa qila laysa musdala to tunda aka ce amwali ya nuna ashe duk wata dukiya ma kenan kamar sai an fita mata zakka wa kana yahtamilu an takuna ala ba'd al amwali duna ba'd amma kuma na yi wa ya ce umumin ba ana nufin umumin ba zakkan nan ana nufin a baya da ita a wasu daga dukiyoyin ban da wasu fadalatin sunnatu ala anna zakata fi ba'alil amwali duna ba'al sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta nuna mana cewa zakka tana wajaba ne a wasu dukiyoyin ban da wasu akalla sai wanda yake ya mallaki nisabi wanda bai mallaki nisabi ba zakka bata hau kansa ba hakanan kuma sai wadda dukiya ta shekara a hannunsa sannan shi kansa sai ya zama ɗa ne balaga wato a wajen wasu malaman suka ce balagagge amma wajen wasu malaman suka ce ko yaro ne ya mallaki nisabi za a fitar masa da zakka to a falan ma kana malu asnafan tunda dukiya ta zamo iri iri dukiya ba iri ɗaya ba ce dabbobi dukiya ce karfe zinari da azurfa dukiya ce noma dukiya ce minhul mashiya dabbobi na cikin dukiya fadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ibil wal ganami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka daga raquma haka nan ya karbi zakka daga cikin timakai da awakai wa amara fihi fima balagana bil ahd min al-baqara haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a karbi zakka a cikin shanu larabawa musamman zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama ba kasafai ake same su da shanu ba dukiyoyinsu mun fi zama waraguma sai kuma tumakai da awakai amma ba kasafai akan samu larabawa da shanu ba dunal mashiyati suwa banda sauran dabbobi in ba wa'annan ba sun ma haza min habi adadin mutalif sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana karba daga wannan dabbobin da aka faɗa bisa lissafi wanda yake mabambanci ba cewa aka yi da shanu da raƙuma da tumakai da akai sai sun kai kaza ba a'a raƙuma in sun kai kaza za a fita musu da zakka shanu in sun kai kaza sannan za a fita musu da zakka awakai ko tumakai sai sun kai kaza za a fita musu da zakka kama qarallahu ala lisan nabihi yanda Allah subhanahu wata'ala ya kunta a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana lin-nasi mashiyatu ya zama mutane suna da dabbobi min hailin kamar dawakai akan samu masu dawakai wa muri akan samu masu jakuna wa bigalin akan samu masu alfadarai wa gairiha da wani wa'annan ma fada malamai hausa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min hashi'a ya manzo Allah bai karbi komai ba daga dawakai a matsayin zakka a bai karbi komai daga jakuna ba a matsayin zakka bai karbi komai ba daga alfadarai a matsayin zakka wa sanna Allah ya fil hailin sadaka ya tsara cewa ba zakka a cikin dawakai istadlalna wannan ne yasa muka kafa dalili muka kafa hujja ala anna sadaqata fi ma ahzamin akan cewa zakkan nan da aka faɗa a Qur'ani cewa lalle musulmi ya fitar wa faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya rinka karɓar zakka daga dukiyar musulmi to tana cikin abin da manzon Allah ya karɓa shi yasa mutum ko doki nawa zai ko dawakai nawa zai ba zakka a cikin dawakai haka nan ko jakuna nawa zai ko alfadarai nawa wa amara bil azmin ko abin da ya umarni da a karba da gare shi kamar shanu shanu wanda ba ce manzo Allah ya karba zakka a cikin su ba amma yayi umarni cewa a karba din dole gari banda sauran dabbobi wa kana lin nasi zar'un wa girasu mutane suna shukoki suna dashe dashe fa hadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nakhli wal inabi az-zakata bi harsin gairu talifin ma azmin minhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka daga dabinai ya karbi zakka daga inabi amma bisa wani au sai dabinan ya kai wani au ko inabin ya kai au au amma sai zamo da yadda ake karɓar zakka a dabino da yadda ake karɓa a inabi duk ɗaya ne domin ana karɓar ushiri ne idan ba ban ruwa aka yi ba ana karɓar dasul ushiri ne idan ban ruwa aka yi wa zamin ma ma'an al'ushira idan su ya bi samanin au aini shine yace ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya karɓi ushiri daga dabinan da inabin wato a kasa goma abinda aka noma abinda aka samu a noma a kasa goma a ɗaukar shi ɗaya matuƙar dai an bi su ban ruwa ne da ruwan sama ko da idanun ruwa wanda ruwan ne yake zuwa ya tadda su ba sai an bar ruwa ba wa nisfal ushiri za su iya bi garbi ya karɓi nisfal ushiri idan ya zama ban ruwa ake sai da aka yi ban ruwa sannan aka yi noma ya an kasa ishirin sannan a ɗauka so ɗaya ولم يزل للناس جراس غير النهل والإنب والزيتون كثير mutane tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da bishiyoyi da yawa da suke dasawa ba kawai dabino ba ba kawai inabi ba ba kawai zaitun ba a'a suna da wasu da shan da yawa da suke yi min al-jawzi kamar jawz wal lawz ko lawz wa tin ko tin wa gairihi da wannan kamar su daure da makamantansu to da irin wannan akwai su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sai an ba da zakka a cikin wayannan ba falamma lam yahus rasulullahi minhu sallallahu alaihi wasallam shaf da manzon Allah bai karbi komai ba daga cikin wannan walam yamur bil azm minhu kuma bai ce a karba ba a cikin wayannan surun man da sauransu duk ba a ce a karbi zakka ba istadlalna sai muka kafa dalili da wannan ala ana farallahi sadaqata fi ma kana min girasin cewa da Allah ya ce a ba da zakka a cikin irin abin da ake dasawa abin da ake nomawa fi ba da rasiduna ba ba dukkan abin da ake dasawa ba ne za a ce sai an ba da zakka a'a wani ne daga cikin abin da ake dasawar ban da wani wazara an nasu ne hindata wa sha'ira wa zura wa asnafin siwa mutane suna shuka alkama suna shuka sha'ir suna shuka dawa suna shuka wasu nau'o'i daban-daban ban da wa'annan فهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهزى من الهندة والشعير والزورة من كياي mun samu hadisai ingatattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya karbi zakka daga alkama ya karbi zakka daga sha'ir ya karba daga dawa wa zaman qablana min ad-duhn was-sulf wal-alas wal-urz kuma malaman da suka gabata tun daga zamanin sahabbai mun ga suna karɓar zakka daga gero suna karɓa daga sulut suna karɓa daga alas suna karɓa daga shinkafa wa kulli ma nabatahu nas wa ja'aluhu qutan suna karɓar zakka daga duka abin da mutane suke shukawa suka mai da shi abinci khubzan wa asidatan wa sawiqan daidai ana gurasa ne da shi ko ana tuwo ko ana damawa ko abin da ake damawa wa ad wa udman ko abin da ake miyama misul himmas kamar himmas wal qadani da masu yado a irin su wake fahiya tasluhu hubzan wa sawiqan wa udman da irin wannan ta dace ai gurasa da ita ko ai gari da za a sha ko kuma ai miya ittiba'a liman mara bi ga wanda suka gabata wa qiyasan alama sabata ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azumin sadaka ya fi bisa abin da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi sadaka daga ciki wa kana fi ma'ana ma azan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai zamo irin waɗannan ma duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka a cikin su ba amma tafiyar su daya da abin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka a ciki liannan nasa nabatuhu liyaqtatu don mutane suna nomawa ne don su rike shi a matsayin abinci ya zama kenan duk wannan ashe zakka ta wajaba a ciki amma sauran abin da mutane ke nomawa ba maganar zakka wa kana linnasi nabatun gairu mutane suna da abubuwa da yawa da suke nomawa falam yafsunu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala man ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama amma ya zama sauran abin da mutane suke nomawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sai an bada zakka ba bai karbi zakka a cikin sa ba haka nan ma wanda suka zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai da tabi'ai alimnahu a iyaka sanin wala yakun fi ma'ana ma ahzamin ya zama sauran abin da ake nomawa ba tafiyar su ɗaya da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi zakka a cikin sa ba wa zalika misl sufa wannan kamar abin da ake kira sufa wal asbish wal asbish ko asbish wal kusura ko kusura kasambara wa habbul usfur da habbul usfur wa ma shabahu da abin da ya kama da wannan duk irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai karɓi zakka a ciki ba bai karɓi zakka a ciki ba falam da kun fiye zakatu kuma wanda suka zo ba manzo Allah sai sai an bada zakka ba saboda duk wayannan abubba ne kamar na marmari ba wayanda ake rukon su a matsayin abinci ba ba wanda ake rukon su a matsayin miya ba shi yasa ba zakka a ciki fadalla zalika wannan ya nuna mana alanna zakata fi bari zar'i duna ba akan cewa zakka ana fidda ita ne a cikin wasu daga shukoki banda wasu ba kowace shuka ce za a ce zakka ta waje ba a kai ba wanda wannan ita ce fahimtar shi imami shafi radiyallahu ta'ala haka nan fahimtar imaminsa malaminsa imam malik allah ƙara yadda a gare shi amma abu hanifa shi yana ganin ai duk abin da ma aka ce an shuka lalle za a fitar da zakka a ciki wa fara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wariq sadaqa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakka a cikin azurfa wa da muslimuna fi zahabi ba da sadaqa musulmi sun karɓi zakka a cikin zinari bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallam amma dai abin annabi lam yabluguna ko dai da wani hadisi wanda yake ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama a wanda mu ba mu samu wannan hadisin ba wai ma kiyasan ala anna zahaba wal wariqa naqadu nasi allazi allazi tanazuhu allazi tanazuhu wa ajazuhu asmanan ala ma tabayu bihi fil buldan qabla islam wa ba'da ko kuma bisa kiyasi bisa cewa ai da zinare da azurfa duk tafiyar su daya domin su ne kudin mutane da suke ajiyewa wanda kuma suka yadda su yi amfani da shi a matsayin kuɗi da za a ringa siye da siyarwa da su bisa duk abin da suka ciniki da shi a ƙasashe daban-daban tun kafin zuwa musulunci da bayan zuwan musulunci wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karbi zakani azurfa ba wai a zinari ba a yau saboda su tsare-tsare na duniya akwai da yawa daga malamai da suke ganin cewa in an tashi kiyasta kuɗi ma ka a ce za a kiyasta da azurfa sai dai a kiyasta da zinari wanda wannan muka duba sai mu ga ai sabanin abin da yake ya tabbata dai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin ma nasi ne na Qur'ani don Qur'ani ya faɗa wala zai kada zuna zahaba wal firrata wala yanfikuna fi sabilillah fa bashirun bi azabin alim shi yasa a ce in an tashi duban kimar kuɗi ta fuskar zinari kaɗai za a duba sai zama akwai gyara saboda zinarin nan kamar murhaƙi ne a zakka da azurfa asali a zakka ita ce azurfa ibn hajar al-asqalani yake faɗa cewa ibn abdulbar ya ce ba wani hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da zakkar zinari da abin da ake faɗa bisa kiyasi ne amma ita zakkar azurfa ita ce hadisai suka zo da ita a suka zo akan tabbatarwa da haka illa iyaka an samu hadisai wanda kowane ɗaya a cikin an ɗauka a matsayinsa shi kaɗai to bai kai ingantacce ba bai kai matsayin ingantacce da za a aiki da shi ba sai dai aka haɗa su to sun kai matsayin a yi aiki da su in aka har haɗa su kamar misali hadisin da abu dawud ya ruwaito a kitabu zakat daga sunan ɗinsa daga sayyidina ali allah ya ƙara yadda a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ce idan kana da dirhami ɗari kuma suka shekara to za ka ba da dirhami biyar a matsayin zakka a ba wani abu a kanka dangane da zinare sai ka mallaki dinari ishirin idan ka mallaki dinari ishirin shekara take ga wannan dinari ishirin ɗin to za a ce ka ba da rabin dinari da abin da ya karu ya gwargwadon karuwar tasa shi mai ruwa da ya ce shi bai sani ba sai da ali da ya kara wannan fa ma za da bai sa da zalika ko ko manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzala da ya faɗa cewa ba wata dukiya da za a ce afta mata da zakka sai shekara ta kewayo gare ta wato shi wannan hadisin magana a kansa dangane da ruwayar haris al'awar daga sayyidina ali akwai malamai da yawa da ba sa aiki da ruwayar haris al'awar malami ne an gama akan malintarsa amma kuma yana da ra'ayin shi'anci kusan ma yana da ɗan zurfafawa a kai akwai waɗanda su suke ganin a'a ai zurfafa wasu a shi'ancin bai kai matsayin da za a ce ba za a karbi hadisinsa ba to wannan da kenan walin nasi tibur mutane suna da gari gairuhu ba zinari ko azurfa ba akwai wasu ma'adinan da yake suna da daraja a wajen mutane ba zinari ba ba azurfa ba min nuhasin kamar tagulla wa'adidin ko karfe warasasin ko darma kana ma lam yasmin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'adun ba'da zakat zakatan amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka ba a cikin wa'annan haka nan sahabbai da suka zo bayan sa suka karbi zakka ba a cikin wannan tarakana sai muka bar rukun zakka a ciki ittiba'an litarki bi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wanda suka karbi zakka a cikin wannan ba wa ana la juzu an qasid zahabi wal warith a cewa wa'annan kamar tagulla ba za a ce za a kwatanta su da zinari ko azurfa ba alazain humassaman a man fil buldani ala garima wanda zinari nan ko azurfa su ne ake ɗauka a matsayin kuɗi na abubuwa a gaba ɗaya a garuruwa daban-daban a kan waninsu da yana fi gari ma'ana kuma domin masalan tagulla ko darma tafiyar su daban ba tafiyar zinari ko azurfa ba za zaka tafi shi yasa aka ce su ba zaka a ciki wasu ma yushtara da zahabi wal warqi gairuhuma min at-tibri ila ajali ma'lumi wa bi ma'lum shi yasa tunda zinari ko azurfa su ne kuɗi yayi daidai ne a iya sayan wani nau'i na ma'adini ba zinari ko azurfa ba da zinari da azurfa wato haɗi zuwa ajali sananne da awo sananne dan an yi nasa'u riban nasa'u ba ta shiga a cikin misali zinari masalan da tagulla ko misali azurfa da tagulla amma riban nasa'u tana shiga a misali zinari da zinari ko misali zinari da azurfa wannan ba daidai ba ne a ce za a misayar ba a kawo hannu da hannu ba dole sai wannan ya zo da nasa wannan ya zo da nasa shine abin da imam shafi yake faɗa wanda wannan ma ya dace da fasarar mu malikawa yanda ake faɗa riba na sanin في النقد الرم مثله دعام وإن جنساهما قد تعددا وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورد gashi akwai yakoti akwai zuburjun wanda in a tsada ne ma sun fi zinari sun fi azurfa fala ma lam yahuz minhu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yabur al ahli wa lam ba'duhu alimnahu a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakka ba a cikin su ko shi bai ce kuma a karɓa ba haka nan wanda suka zo bayansa daga sabai da tabi'ai ba su ce a karɓi zakka a cikin wannan ba a iyaka sanin mu wa kana malal hasa ya zamo yakuti ko zuburjin ko kamar diamond dukiya ce ta wasu keɓantattu a cikin mutane ba kowa za a ce yana da diamond ba diamond ya fi zinari tsada amma kuma waye yake da diamond amma kamar zinari sanda ake mu'amala da shi a matsayin kuɗi ai kowa yana da shi gwargwadon yadda yake da shi ta yi wani a samu dinarinsa ɗaya ta yi wani a samu dinarinsa dubbai ne ma wa ma la yaqaw bihi ala ahadin fi shay'in istahalakahu an-nas a ya zama su a yakutun nan ko zuburjuru ba bane wanda ake daukar su a matsayin kima ga wani dangane da wani abu da mutane ke amfani da shi ya naugaru na kan domin su ba kuɗi bane dan yu hal minhu ma shi yasa ba a karɓar zakka a cikin su suma kana ma naqalatil ammatu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zakatil mashiyati wan naqadim sannan kuma yanda baki ɗaya musulmi suka ciro daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da zakar dabbobi da zakar kuɗi annahu aza fi kulli sanatin maratan cewa yana karɓar zakar ne sau ɗaya a shekara dabbobi in aka musu zakka to sai bade kuɗi in aka musu zakka sai bade wa qala Allah ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa a game da noma wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin da ke cikin noman ku ranar da kuka girbe فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهز منه زكاة من نبات الأرض ومما فيه زكاة من نبات الأرض والجلاس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحسد لا وقت له غيره من ذا صلى الله عليه وسلم يا زار cewa ana karɓar zakka daga dukkan wata shuka ko wani noma daga abin da ake nomawa wanda aka ce akwai zakka a ciki ko kuma abin da ake dasawa cewa za a fitar masa da zakkan ne ranar da aka girbe ba wani lokaci da za a fitar masa da zakka in ba wannan ranar ba yanda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta yanda ya faɗa a wannan ayar wa ato haqqahu yawma hisari wa sannatu rikazul humus shi yasa shi noma idan no shukar da ka shuka sau biyu ma kake a shekara to duk sanda ka girba sai ka fitar masa da zakka in kuma shukar da kake a'a sai a wata ashirin da hudu ma take gab nuna shikenan so ɗaya za ka fita masa domin a wata ashirin da hudu ɗin sanda ta nuna sanda ka girbe shi ne za ka fita mata da zakka wasan da fili gasul humus zala sallallahu alaihi wasallam ya tsara cewa rikazi wanda ya tsinci rikazi abinda kafirai suka binne tun zamanin jahiliya wanda ya za a ba da humusi ɗaya kaso ɗaya cikin biyar ko kaso ishirin cikin ɗari fadalla ala annahu yawma yujadu wannan ya nuna mana cewa shi rikazi ana fitar masa da zakar da take cikinsa wanda ita ce humusi a ran da aka samu lafi wakati gari ba a wani wakaci daban ba shi baya bukata a ce sai ya shekara abar na sufiyanu an zuri an ibn musayyibi wa bi salamata an abi hurairata ana sallallahu alaihi wasallam kan wa fi rikazul humus imam shafi ya kawo hadisin da ya karbo daga sufiyanu riyanata sufiyanu riyanata daga ibn shahab zuhuri shi wani shahab zuhuri ya karbo daga bi daga tabi'a shine sayyidun musayyib da kuma abi salama dan abdurrahman ibn auf su biyan nan sun karbo daga abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi rikazil humus humus sai ake bayarwa a cikin rikaz walau la dalalatu sunnati in ba dan wannan shiryawa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo mana da ita ba كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء دا ظاهر القرآن سينون شوى الدوكوي ديج كيسا أشياء قوة دوكيا في أنفد زكاة وأن الزكاة في جميعها شوى ذا كان وجب أباكي أنت لا في بارها دون بار ba a wani ɓangaren na dukiyar baban da wani amma hadisi manzala su ya nuna mana cewa a shi yasa ashe a nan hadisi na maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya tasisin umumin qur'ani ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo kaidi a idlaqin da qur'ani ya kawo a wannan babu Allah ya gane da mu sai mu tashi fil haji a game da haji duk dai anan Imam Shafi yana ƙara nuna mana cewa dole in dai addini za a yi ba fa za ta yi a ce a dogara da qur'ani shi kadai ba dole sai an hada da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah shine babban mai bayyana qur'ani in ba a karɓi bayanin ƙur'ani daga wajen manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to sai a faɗa bata domin wani lokacin ƙur'ani yakan zo da amin amma ba yana nufin umumin ba yana nufin kasi ko ya zo da mutlaki alhali ba wai yana nufin idlakin ba yana nufin da ƙaidi to alhamdulillah Allah ya gane da mu.